الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ta daidai da 28 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da tara ga watan february shekara ta 2013 wannan shine kasar na 68 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra wallafar shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan ba a manta ba Ibn Taymiyyah dama ya bayyana cewa dalilin rubuta wannan littafi amsa ce wadda ya aika wa mutanen garin Hama da suka rubuto mishi tambaya dangane da ma'anar ayoyi da hadisai da ke bayanin sunaye da sifofin Allah da bayanin cewa ya kawo musu fassarorin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka yi waɗannan ayoyi bayan da ibnu taymiya ya cika wannan alƙawari ya karkare magana kat da maganganun ash-shaykhul imam Abdul Qadir al-Jini a cikin littafin shi mai suna Kitabul Ghunya sai Ibn Taymiyyah ya ce walau zakartu ma qala al-ulama fi zalika la qala al-kitabu jiddan da a ce zan ta kwararo maganganun da malamai suka faɗi dangane da fassara da siffofin ayoyi da hadisai na siffofin Allah to da littafin nan yayi tsawo kwarai da gaske wa qala abu umar ibn abdul bar to yanzu ta iya yiwa ka ci a to kuma zai koma ya ci gaba da kawo maganganun malaman ne a'a yanzu ya gama kawo maka maganganun da kowane malami daga cikin malaman da ya nufi ya kawo to yanzu yana so ya kawo maka a bisa waɗanne ƙa'idoji ne waɗannan malamai suka fasara waɗannan ayoyi to sai ce maka al-imamu ibn abdul bar yake cewa ruwina an malik ibn anas mun ruwaito daga malik dan anas wa sufyan al-thawri da al-imam sufyan al-thawri wa sufyan ibn uyayna da sufyan dan uyayna yana da kyau ka fahimta sufyan dan uyayna shine ƙasa da sufyan al-thawri ina fata an gane wal auza'i da al imam wal auza'i wa ma'mar ibn rashid wa ma'mar ibn rashid da ma'mar dan rashid waɗannan malamai ibn abdul barr yace mun ruwaito daga dare su fi ahadith sifat dangane da hadisan da ke siffanta Allah annahum kulluhum qalu abinda dukkan su suka ce su ne amruha kama ja'at ku gudanar da su kamar yadda suka zo an ce Allah yana da kafa zai dora ta akan wutar jahannama in ka zo sai ka ce Allah na da kafa zai dora ta a wutar jahannama karka ce karfi Allah zai dora a'a karka ce Allah zai dora wata halitta shi ne mai karfi a'a Allah yana da kafa wadda zai dora akan wutar jahannama hatta ce qat qat qat haka to haka zaka gudanar da waɗannan malam yake cewa qala abu umar to shine sai shi abu umar ibnu abdul barr yace ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min naqli thiqat dukkan abin da yazo daga annabi wanda yake amintattu suka kawo au jaa anis sahaba ko kuma yazo daga sahabbai fa huwa ilmun yudanu bihi to ilimi ne wanda za a yi wa Allah addini da shi wama hadasa ba'dahum amma duk abin da ya faru a bayan annabi da sahabbai walam yakun lahu aslun fi ma jaa anhum kuma wannan abin da ya faru a bayan su bai da asali daga abin da yazo daga gare su fa huwa bid'atun wa balala dan haka bid'a ce kuma bata ce dan haka dukkanin fassara da ta zo daga malaman farko da dukkan wanda ya zo yana fassara da irin salam da suke to shine fassara ahlus sunna amma duk wata kirkirarriyar fassara wadda ba su suka yi ba ba a bisa ka'idojin su ba to wannan bid'a ce kuma bata ce dan haka in ka tambaye mu cewa yanzu ash'ariyanci bid'a ce sai mu ce bid'a ce kuma bata kullabiyanci bid'a ce eh bid'a ce bata mu'tazilanci khawarijanci rafidanci duk waɗannan bid'a ne eh bata duka ba mu da shakka akan haka domin bai zo daga annabi ba bai zo daga sahabbai ba sannan kuma bai zo a bisa ka'idar da su suka ainihin gudanar da nasu aqidojin ba wa qala fi sharh al-muwatta a cikin sharhin muwatta kuwa al-imam ibnu abdul barri wato at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid har yau ba a yi wa muwatta sharhi da ta kai wannan ba amma ina ƙara gaya muku a duk duniya siyasa tana cin malaman sunna siyasa ce ta ci ibnu abdulbar ba wai ta ci shi ba a'a aka yi amfani da siyasa ta mazhabanci aka aje littattafan shi gefe guda saboda me saboda shi ba mazhabin malikiya yake wa aiki bai ne wa sunna aiki amma babi yawo muwatta sharhi ibn al-arabi yawo muwatta sharhi suyuti yawo muwatta sharhi dukan waɗannan sai aka daga su duniya sai ta ji labarin sharhohin su har aka zo sharhi mafi hadari ga littafin muwatta a duniyar muwatta gaba ɗayanta da duniyar ilimi ita ce ainihin sharhin kandahalawi wannan sharhi mujalladi 25 da gashi nan dirke ke amma ba abin da ke cikin shi sai hayaniya da rudani suna kiran shi aujazul masalik wannan sharhi ko kadan bai kama hanyar imam malik ba to amma kaga gashi nan su ake bugawa su kake gani a kasuwa sharhin ibnu abdul barrifa in banda aka samu sarki hasan na maroko da ya rinka buga shi a mujalladi 28 ana ba da shi kyauta da sadaka gaba ɗaya da an manta da wannan sharhin saboda me yana ƙoƙarin fito da sharhin sunna ɗin ne ƙarara ta dace da mazhabin imam malik ba ta dace ba ohushidu yana ƙoƙarin fitarwa ne ƙarara na biyu da ibn abdulbar ya gama rubuta shi sai ya zo ya rubuta al-istizkar al-istizkar shi ma mujalladi takwas ne wani lokacin suna buga shi a goma al-istizkar ibn abdulbar yana gwada mazhabin hanafiya a hanabila da shafi'iya da mazhabin imam malik ne yana nuna karfin dalilai ko kuma raunin dalilai waɗannan littafan su ya kamata a ce an yaɗa buga su amma kai sai aka koma yanzu duk gidan da ka je zaka ga akwai sharhin ainihin tanwirul hawalik zaka ga akwai zarqani zaka ga akwai aujaz aujazul masalik amma an kace da ibnu abdul barrifa wannan sai ce maka hadha alladhi khalafa malik wannan da ya saba imam malik hadhihi jinayatuhu kubra wannan ita ce laifin shi mafi girma da yi ko ya saba imam malik kuma ya saba imam malik a wuri nawa ya saba imam malik kuma kai ka san mazhabin imam malik ne akwai abubuwa dangane da imam malik in ba a wurin ibnu abdul barrifa ba a samu labarin su to ya kai kasancewa ya saba Imam Malik dan haka yazo ya rubuta littafi al-intiqa fi fada'il al-salafati al-a'immat al-fuqaha haka tarihin Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i a takeice abinda kadai nake so in nuna mana shine in muka tashi a cikin duniyar ilimi to kar mu bi duniyar rudani shine ka je ka san waɗanne irin sharhohi ne ya kamata a dogara da su a ƙarƙashin kowane littafi da aka rubuta na haka muwatta ba ta da sharhi mafi inganci kamar littafin ainihin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ibn taymiya yace a cikin wannan sharhi na muwatta ga abin da yake faɗi lamma takallama ala hadisin nuzul da yazo yana magana akan hadisin da ke bayanin cewa Allah na sauka ƙarshen dare yana cewa zai bauta min ansa wane ne zai roƙe ni biya mai bukata qala ibn abdul barr yace hadha hadithun sabitun min jihatin naqal wannan hadisi tabbatacce ne ta hanyar da aka ciro shi sahihul isnad sannan isnadin shi yana da inganci la yakhtalifu ahlul hadith fi sihhatihi malaman hadisi ba sa sabani game da ingancin shi wa huwa manqulun min turuqin kuma an ciro wannan hadisi ta wasu hanyoyin daban siwa hazihi banda waɗannan hanyoyin da ni ibn abdul barri na kawo ma'ana a cikin littafin ya kawo hanyoyi masu yawa ko sai ce to banda waɗannan hanyoyin akwai wasu hanyoyin ma masu ɗimbin yawa min akhbarul udul na ainihin labaran adilan mutane waɗanda suka bayar anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi annabi ya ce Allah na sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya wa fihi dalilun ala anna Allah fi sama da ibnu abdul barr ya gama tabbatar da ingancin shi sai ce kuma hadisin na tabbatar da dalilin cewa Allah a sama yake alal arsh a saman al arshi min fawqi sab'i samawat sama da sammai bakwai kama qalatil jama'a kamar yadda duk malamai baki ɗaya suka faɗi وهو من حجتهم على المعتزلة wannan hadisi yana daga cikin hujjar da malamai suka yi akan mu'tazilawa wato ɗan ƙalaƙato a kowane zamani sai malaman hadisi sun yi fama da waɗannan la'anannu ku kiyaye duka dukansu guda hudu ne in sun yi yawa ne ake samun biyar rawafid khawarij mu'tazila jahamiya to sa'an nan kamar yadda na ce in sun yawa sukan zama biyar sai murji'a kharij su ne waɗanda ke da aƙidar boko haram a yanzu rawafin su ne 'yan shi'a masu zagin sahabbai mu'tazila su ne 'yan ƙalaƙato jahamiya su ne waɗanda suke tawilin siffofin Allah to sa'an nan sai murji'awa waɗanda ke halatta wa mutane kowace barna saboda sanin cewa Allah yana da faɗin rahama waɗannan kaji dukkaninsu suna nan a Najeriya kuma a cikin malamai ana samun su suna tafsiri suna komai amma kai abin da yake damun ka saboda baka kware da aƙida ba wai kana jiran ne sai ran da suka ce wa kansu su khawarijawa ne sai wanda suka ce su mu'tazilawa ne sai wanda suka ce su ainihin rawafid ne sai wanda suka ce wa kansu su jahamiya ne ko sai wanda suka ce wa kansu murji'awa ne waɗannan zindiƙan malaman da suke ɗaure mutane su je su yi ɓarna kowace iri ce amma su kawo musu sadaka a yi musu fidda'u a karɓi fasfunansu a je a kai su umara su je su yi wa mutum ɗawafi waɗannan su ne murji'awa ai waɗannan da suke ta'awilin siffofin Allah maɗaukakin sarki da suka zo a cikin alkur'ani da hadisi ana tarkici da su irin su sharu sala da ɗayar bauchi waɗannan su ne jahamawa to haka su ɗan gungun su ne ‘yan ƙalaƙato waɗannan waɗanda suke ainihin watsar da karantar wadda ta zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan ƙalaƙato to kullum saboda malamai ba su karantar da mu waɗannan aƙidojin ba sai ka ji mutum yana karatu dangane da matsala in ta zo sai ka ji ya ce mu'tazila sai ce wasu mutane ne a zamanin da ka ga mun shi bai fahimci karatun ba yaushe waɗanda ke sauraron shi ba su fahimta haka aka shawo lokaci fa ana karantar da mutane a ƙasar nan har zuwa wannan zamanin so ba ya iya alakanta muku yaya abin yake da yadda ko kuke gani a cikin ku ko kun fahimta jama'a abin da ya faru masu bin ɗariƙun sufaye sun je ne sun yi barbaran waɗannan aƙidu gaba ɗaya da su suka haɗa waɗannan ɗariƙun to sai zama in suka zo suna karatu ko suna karantarwa to sai a ji duk waɗannan aƙidojin suna bayyana tattare da su saboda haka kana buƙatar ka samu ƙwarewa sosai game da aƙida sannan za ka iya fassara abubuwan da kake gani malaman nan na faɗi wanda za ka duba a zamaninka ko cikin mutanen da kake rayuwa da su sau da haka waɗannan mutanen da malaman salaf suke faɗi jama'a dukkanin su mun gan su a cikin hausawa da bare-bari da fulani da nufawa da kowaɗanne irin ƙabilun duniya a yanzu kan wani ya firgita ka cewa ai wasu mutane ne na zamanin da can a suna nan har yanzu ba abin da ya ragu sai abin da ya ƙara ƙaruwa ma ina fata an gane malam yake cewa wannan hadisin yana daga cikin hujjarsu alal mu'tazila wanda suke kafawa akan yan qalaqatu fi qaulihim yan qalaqatu mu'tazilawa waɗanda suke cewa inna allaha fi kulli makanin Allah yana kowane wuri an fahimta ko na'am to kaga waɗannan dake cewa Allah na ko ina to mu'tazilawa ne to kaga ɗahin rubauci yana da wannan aqidar haka ɗahin rubauci mu'tazili ne to sai ka ce a to ai dan dariqa ne sai a ce ai kwarai da gaske dan dariqa ne to ai ash'ari ne sai a ce ai kwarai da gaske ash'ari ne li annahu yu'awwilu sifat duk waɗannan bidoyin sun tattaru akan shi haka su sharif salu duk haka suke ta haka ku tsaya ku yi wa karatun fahimta sannan ran da ka tashi rubutu sai ka ambaci sunansa haka karara shine abin da waɗannan malaman na sunna suke yi suna ambaton sunansu ne karara kai yanzu kana faɗin sunan jahabu dan safwan ne ba wanda yake kama ka saboda da hausa kake magana kana faɗi saboda ne saboda ba zamanin su jahalu dan safwan bane su ibnu taymiya da suka rubuta waɗannan littafan da suke faɗi akan haka aka daure su wani zai karaji ya ce ibnu taymiya ya rubuta littafi an faɗi sunan malamin shi an ce kaza wallahi bai yadda ba shine likicin abubakar gumi da su ainihin malam bashir sambo alkali su bashir sambo sun tayo abubakar gumi abubuwan da suka yi tayi abubakar gumi da ya zo tarihin shi wannan littafi mai suna manufata sai ambaci sunan su gaba daya sai bashir sambo ya ce ya za a rubuta sunan shi cewa ya faɗa da addini bai yi wani ni kaina ina da rubutu na musamman da ne bai shafi abubakar gumi ba ni kaina na sa bashir samba daga cikin waɗanda suka yi faɗa da sunna da da'awa da nake yi ni kaina ba wai abubakar gumi da ya rayu shekaru 60 da suka gabata ba ni kaina daga ƙarshen rayuwar bashir sambo sai da suka haɗa kai da sarkin zazzau duk na rubuta kuma na faɗin sunan kowa in na zo kuma in sauke lamba an kawo tarihin shi haka ake yi so kana jin wa abu ne mai sauki kana jin yanzu ranar da aka fito da wannan rubutun kana jin ba za a faɗa da ƴaƴansu ba kana jin ba za a faɗa da ɗalibansu ba kana jin ba za a faɗa to abin da kai ba za ka iya rijistin ba kenan sai ka ce ba za ka iya ba ashe ƙarya kake kai ba ahlus sunna bane ko kun fahimta jama'a waɗannan mutanen da Imam Zahabi yake kiran sunan sa yace ɗan bid'a ne kana jin irin tashin hankalin da almajiransu suka shiga a wannan lokacin ba irin abin da basu faɗi akan zahabi ba amma zahabi bai canza ba dan ya san bai faɗi dan ya musu sharri ba don wannan ita ce haƙiƙa amma wai yanzu sai ga malamin ahli sunna yazo yana yana ta kakkaucewa yana ta kakkaucewa wai saboda su wani surkan shi ne a su wani eh dan shi yana neman aure a cikin su a wani ana ba wani kwangila yana taimaka musu a masallaci yaushe za ku iya da'awa ahli sunna kuna jin tsoron yan bid'a kuna mujamala da yan bid'a duk abin da suke ba ku su daina ko su ci gaba ogo amma in aka zo harka addini sai an fada dan haka kowa ya natsu matsala da ta shafi harka addini ba a ragayya akai Sha'ubatu bin al-Hajjaj lokacin da yake faɗin sunan yan bid'a da abin yi yawa sai aka ba ka tsoron waɗannan mutanen ku yi husuma da su a ranar lahira mutane sun mutu amma har yanzu kana faɗin masawiyahu kana faɗin sharrin su yace wallahi in yi husuma da waɗannan ya fi sauki fiye da ni da manzon Allah a gaba manzon Allah ya ce me yasa ka san waɗannan sun yi ƙarya sun bata addini na baka tashi ka kare ba yace ina da ina da ina da inda zan kare kaina duk wanda ya bid'a jama'a ya yada ta a jama'a mutuwar shi ba ta sa a ce ba za a yi raddin wannan bid'ar ba ya kamata mutane su gane wannan don kullum mutanen kasashen mu saboda galibi tarbiyar yan bid'a ne to suna ganin girman mai rauni da duk wani abu ba sa duban maganar da yi sai ka jin an ce Khomeini arne ne sai mutum ya ce Khomeini Khomeini da aka fa gwamnatin musulunci da gwamnatin America da gwamnatin Iran duk ɗaya ce jama'a ba ta da bambanci so Khomeini bai kafa gwamnatin musulunci ba ya kafa gwamnati ne ta rafidanci ta yan shi'a amma ba ta musulunci ya kafa ba saboda haka kun ga idan da gaske ne za ku sunna ko to sai ya zama kara da surkuntaka da kasuwanci da aikin gwamnati da ke tsakaninka da wani suna nan amma ba za su hana ka ka yi duk abin da ya dace da addini ba to da wannan ne za ku gane kuskuren ku na ku ce za ku gina masallaci za ku yi lancin za ku gina makaranta za ku yi lancin zai su tara muku kuɗi dole ne za ku ta faɗa da shugaban ƙungiya shi shugaban ƙungiya ya san su suka tara muku kuɗin ku kuma yan ƙananan malaman ku ne kuke karantar da fatul majid ko kuke karantar da ainihin muqarrar tauhid in kuka zo kuka ɓaro ka ba sai ce aka ku sake wa'azi irin wannan kai baka san wani da ya kawo mana taimako eh wannan da ka faɗa baka san uban shi bane daga cana su ne to wanda irin cin mutunci ne mutum ya gina mana wuri a zage ubangi sai ce a ba cin mutunci bane aqida ce da kuma ku ga musu dama mu ahlus sunna bane ne saboda haka abin da wahala fa yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qala kuma dai shi al-imam ibn abdul barr yace wa dalilu ala sihhati qawli ahli al-haqq dalili akan ingancin maganar malamai mabiya gaskiya da suka ce Allah madaukakin sarki wato da suka ce ayoyin da suke siffanta Allah a gudanar da su yadda suke kaulullah maganar Allah wa zakara ba'd al-ayat sai ibnu taymiya yace sai ibnu abdulbar ya ambaci waɗansu ayoyi waɗanda mun bayyana daga cikin ayoyin wato na daga cikin dalilin malamai mabiya gaskiya da suka ce Allah a sama yake ko sai ibnu abdulbar yace maganar Allah to sai ibnu taymiya ya cire waɗannan ayoyin saboda yana kawo abin a tattakaice ne amma ayoyin su ne ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa thumma istawa 'ala al-arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' sannan sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhan waɗannan na daga cikin ayoyin da Ibn Abdulbar ya ambata waɗanda su ne hujjojin malamai waɗanda ke tabbatar da cewa Allah a sama yake ila an qala Ibn Abdulbar ya ci gaba da magana hayyace wa hadha ashharu wa a'rafu 'inda al-'amma wannan ya fi shahara kuma an fi sanin shi a wurin jama'a baki daya والخاصة دوروا وأن دسك ما معلمين مصمم من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته معنى wannan magana ta cewa Allah a sama yake Allah na sauka ƙarshen dare shahara wannan magana da yadda jama'ar gari gama gari suka santa da kuma malamai suka santa ba ta buƙatar ma bayan ba da labarin ta sai an kama mata hujja kamar yadda littafin aqidatul tahawiyya yake ai kaga aqidatul tahawiyya ana hikayar aqidojin malaman farko ne ba tare da kawo hujja ba me yasa saboda shahara da kuma yadda wannan aqida ta sanu ba ta bukatar sai an kawo hujja domin ba wani abu ne wanda ya saba abin da mutane suke akai ba li'annahu turarun domin wani abu ne wanda ya zama mutane larura a cikin aqidojin su lam yuwaqqifhum alaihi ahadun babu wani wanda ya dakatar da su akan haka wannan kalmar ta samu ainihin matsaloli a cikin wannan littafi dan haka ji professor ya mata ta'liqi yace fit hit an gane lam yu'annibhum kun ga wurin ko lam yu'annibhum babu wanda ya zarge su akan haka babu wanda ya kyare malamai akan haka wa fi nuskhati jim a cikin wata nuska da shi professor Tuwaijiri ya ishara da ji mun karanta da a muqaddima yuwafiqhum babu wanda ya dace da su wa fi ain yadfa'uhum ay lam yadfa'uhum babu wanda ainihin ya tunkuɗe su to ga wata nuska wadda wannan nuska ita kuma ainihin daban ce wani ba wani ne wa abin nan dinta ya ainihin wato bugata ita ma yadda wannan din ta zo haka yace li annahu turarun lam yuqifhum alaihi ahad wannan wata aqida ce ta cewa Allah a sama yake babu wani wanda ya kawo musu cikas akanta ba a samu ko mutum ɗaya ya kawo musu cikas da ya dakatar da su akanta ba ina fata an gane wala ankarahu alaihim muslim sannan ba a taba samun musulmi yayin musu inkarin cewa Allah a sama yake ba malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai su ake nufi kai da kake rayuwa cikin yan bid'a yanzu ba da kai ake ba ba da kuma waɗannan yan bid'an ake ba balle ka ce a gashi nan ana inkari ko ina bid'a ta yi yawa kai a zamanin ka ana magana zamanin da Allah ya saukar da addini da zamanin nan na alkhairai ba a taba samun wanda ya saba akan cewa Allah a sama yake ba duk waɗannan sharrorin daga baya ne suka zo ina fata an gane duk waɗannan bid'o'in da kuke ji yanzu suke ta fitowa na waƙe-waƙe daga bakin ƴaƴan ɗari ko gaba ɗaya sun faru ne saboda ɗaura gindin da waɗannan shehunnai suka yi akan wasu bidiyo'i su su waɗannan ƙananan bidiyo'in sai suka zama sharar fage ga waɗannan ina fata an gane wa qala abu umar al-imam abu umar ibn abd al-barri aidan har ya sake cewa ajma'a ulama as-sahaba wat-tabi'in alladhina umila anhum at-ta'wil malaman sahabbai da malaman tabi'ai waɗanda ake ɗaukar fassara daga wurinsu gaba ɗayansu sun haɗu qalu fi ta'wili qawlihi da suka zo wajen fassara wannan magana ta Allah ga abin da suka ce suka ce da Allah yace ma yakunu min najwa salafatin illa huwa rabi'uhu babu wata ganawa ta mutane uku sai da ya zama Allah shine na hudu huwa alal arshi suka ce Allah yana zama na hudu game da waɗannan mutane a halin yana al arshi wa ilmuhu fi kulli makanin amma ilimin shi yana ko ina wama khalafahum fi zalika man yuhtajju bi qawlihi ba a taba samun wanda ya saba malamai game da wannan fassara ba daga cikin waɗanda ake kafa hujja da maganganun shi ina so ku natsu ku ji wannan magana fa ibn taymiya yana dauko ta ne daga littafin ibn abdul barri kaga amin me yasa dawo da yace zai zo yana karantar da muwatta ya dauko tamhid ya karanta wannan wurin aqdamu sharh lil muwatta ala wajhi al ard huwa tamhid mafi dadewar sharhi da aka yi wa muwatta kaf a duniya a yau babu sharhin da ya girmi na ibn abdul barri idan dacewa ce kenan wani sharhi ya fi dacewa a dogara da shi na muwatta an ba shi ba wanda ya sharhin muwattar aqidar su daya da imam malik mazhabar su daya da imam malik malamin fiqh ne malamin hadisi ne maliku malamin fiqh ne malamin hadisi ne me yasa za a zo a dauko sharhin suyudi suyudi ba shafi'i ne me yasa za a zo a dauko sharhin zarqani zarqani ba ash'ari ne me yasa za a dauko baji da ibn al-arabi ibn al-arabi da baji dukkan su ash'ira ne me yasa za a dauko sharhin su me yasa ba za a ɗauki wanda yake idan aka gan shi gaba ɗaya an ga imamu malik ba su don a ciki ya yi musu abin da ba sa so saboda haka ku kiyaye yanzu waɗannan maganganun abin da yake cewa fa ba a taɓa samun wani wanda ake hujja da maganar shi wanda ya saba maganganun da sahabbai da tabi'ai suke akai ba kuma wa yake faɗin wannan magana ba fa ibnu taymiya ne yanzu yake faɗi ba ibnu abdul barr shi yake faɗi ga wata malam yace wa qala abu umar aidan har yau ibnu abdul barr yace ahli sunna mujmi'una ala al-iqrar bis sifat ahli sunna sun hadu akan ainihin ikrari da sifofin Allah alwarida kulliha fil qur'ani wal sunnah ahli sunna suka ce a tabbatar da duk sifofin Allah da suka zo cikin Qur'ani da sunna wal imani biha ayi imani da su wa hamliha ala al haqiqa sannan a dauke su a bisa yadda suka zo la ala al majaz ka a ce majazi ne ku ji wannan fa yadda suka zo haka za a dauke su illa annahum sai dai kuma ko da ahli sunna suka ce a dauke su a bisa haqiqanin su ko to la yukayyifuna shay'an min zalika ba sa kwatanta ko ɗaya daga cikin sifofin wala wa udduna fiha sifatan mahsura ba sa ainihin wato kawo haddi na wata siffa wadda aka hassare ta kamar a ce Allah madaukakin sarki yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya to kaga wannan siffa ce ta Allah ko to ba sa haddada cewa a sama din ga yadda yake sakkowa ga irin yadda in ya sakko yake fadi a'a wato suna cewa a gudanar da abin kamar yadda yake to nan kuma ai akwai wani sabon zindiki shine Salazariya wani arme ne dan Shi'a wannan Salazariya na taɓa jin shi yana cewa ita kalmar ahlus sunna ma ba a taɓa jin ta ba sai a zamanin Ibn Taymiyyah to kawai wannan yanzu ba na so a tafi matsalar ma yanzu ibnu abdulbar yana sama da ibnu taymiya da shekara ɗari uku da wani abu gashi yana cewa wa ahlus sunna mujmi'una yana daga cikin sharrin da yan ɗariƙo da yan shi'a suke ciki shine ba su da bab wajen tarihi ba su da bab haka can muji waɗancan mahaukatan kanawa suna ainihin cewa wai shi fa ibnu taymiya saboda karambani ya je ya koyo wannan aqida wurin Muhammadu dan Abdul Wahhab na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce kai wadannan tumaki ne kai wadannan tumaki ne wai ibn Taymiya ya koyo wadannan aqidu daga Muhammadu dan Abdul Wahhab kuma wai waɗannan ne za a girma su a ce waɗannan wai malamai ne har wani malamin ahli sunna wai har mimbarin ahli sunna yana ce wai waɗannan zindiƙan jahilai irin waɗannan daƙiƙai wai ce waɗannan su ne malaman mu da suka karantar da mu waɗannan arna waɗanda ƙawa'idi ba sa iya karanta su fassara shi daidai lalacewar ahli sunna a Najeriya ita ta kaha ake ganin waɗannan fitsararru wai suna da karatu to sai gaji ya ce to ai ni malami na ne kai yanzu wannan fitsararren shekarantar da kai har kana tabajjuj da ilimin da ya koya maka babu dabt idan ya zama babu dabt a cikin ilimi yanzu haka wani shedani wata rana ya taba tashi ya zama wa'azi kaf ya zagi Muhammad Nasiru Din Al-Albani wai sai ne tambaye shi wai shi Albani na wani ilimi sai ce wani ne cikin sahabbai wallahi ya zo diyar rikita sunna wannan a cikin garin Gombe aka yi wannan fa a garin Gombe aka yi wannan fa wai sahabi ne Albani ya ban waje a kai waɗannan waɗannan su ne waɗanda ake cewa malamai don haka wallahi matasa ku tashi ku yi karatu ingantaccen karatu amma karatu ya zama babu bab ma'ana da ibnu abdulbarri yanzu wani bai san imam malik cewa tabi'i ne sahabi ne tabi'u tabi'ina a wannan zamanin da yake koya wani bai sani ba to idan baka da baka iya kiyaye tarihi yana nuna karatunka babu kan gado yanzu wani yana na ya haddace risala amma bai san mai risala tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ba bai san wani iri bane dan haka ku tashi ku yi karatu wannan transition ina kiran shi transition wato kamar bada mulki kamar juyi ne kamar abin ma'ana ana son tafiyar ta canza salo ne to in ku ba ku karantu ba za a sake maimaita abin da aka baro ne domin har yanzu despite the fact abin da malaman ahlus sunna da ake cewa sun yi wa yan bid'a hujumi a kasar amma har yanzu ilimi bai samu transition ba har yanzu ba ma jin ɗanɗano na ilimin malaman salaf a wurin waɗanda ake cewa su ne malaman ahlus sunna din sai kaga cewa kenan dai inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take sha kawai ana iddi'ai ne da da'awa ta ainihin maganar abin nan ne dan haka sai kaga an ce ai ai wani gashi nan ka ai ai ai masanin hadisi ne ko da yake da dan bid'a ne na'am ba ma musu akwai masana hadisi daga cikin yan bid'a da suka gabata da yawa a zamun nan da har sai Imam Bukhari da Muslim da sauransu duk sun yi karatu wurin su irin su Al-Fadl ibn Dukayn da sauransu ba a shakka akan haka amma a wannan zamanin sai kaga an nuna wani mashirmanci wai sai kaga an ce masanin hadisi ne in za ka wani kwanaki ya so yake cewa ai wane e matsani ne ya san ilimi sai dai kawai shi abin da ba yi tare da shi irin wannan ilimin da kake bayani na tace wannan sai nace to ba da ilimi kenan ba da ilimin tacewa ba ya iya tantance abubuwa to to me ilimin kenan ba ka ilimin gashi nan fakar na ka yi sai ka ji shi ya shiga shi an ci gobe sai ka je yana kare khawarizanci jibi sai ka ji kaza shikenan ko kuma sai a ce a yana da ilimin amma wai tacewa ce ba da ita hababu ilimi kawai wannan hayaniya ne da rudu kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa wa amma ahlul bid'a amma su kuwa yan bid'a al-jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha wal khawarij jahmawa da mu'tazilawa dukkaninsu kai har da khawarijawa fa kulluhum yunkiruha dukkanin su suna inkarin waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki to anan bari ga muku gaskiya bari ku ji don in baka san wannan tarihin ba nan ma zaka bata khawarijawa a matakin farko ai almajiran sahabbai ne amma da tafiya ta tafiya suka ci gaba da bin wannan manhaji na khawarijanci sai aqidarsu sai ta sauya daga aqidar waɗannan sahabban naka ina son ku kiyaye don abin da yake faruwa a yanzu ma sai ka ji mutum in ya ji wani bakhawarije sai ce amma wannan duk aqidar shi irin aqidar salaf ce a ai yanzu ne khawarijancin ya fara bayyana a kasar amma in tafiya ta tafiya za su koma saboda kyamar da suke wa malaman ahlus sunna ko to komai ma na malaman ahlus sunna a hankali sai ka ji suna inkari sai ka ji suna inkari don haka khawarijawa babu shakka suna daga cikin waɗanda suke inkarin a gudanar da ayoyi da hadisan sifat suna daga ciki ko shakka babu akan wannan amma kai in ka dubi asalin inda suka baro sai ka ce a to ai su wane ne to ai almajiran su sayyidina ali ne to ai almajiran su muawiya ne to ai almajiran su kaza ne sai a ce gaskiya ne amma da tafiya ta tafiya sai suka yi ta sauyawa saboda bari ku ji idan ka ki jinin malaman sunna ko kana nan kafin ka ankara ko sai ka samu kanka a ɗayan waɗannan bidiyo'i guda biyar duk wanda ya ƙi jinin malaman sunna wata ran zai zama khawariji boko haram wata ran zai zama mu'tazili dan kala kato wata ran zai zama jahani mai inkarin sifofi wata ran zai zama mu'tazili wanda yake mai ta'awilin sifofi shine jahami mu'tazili mai inkarin sifofi haka in ba haka ba wata ran za ga shi ya zama murji'i duk waɗannan abubuwan alhamdulillah mu Allah ya nuna mana su a cikin Hausawa da Fulani da Sakwata da Katsina da zage-zage duk Allah ya sa mun gani saboda haka malaman ahlus sunna haƙiƙa mu sun faɗi gaskiya kuma mun ga gaskiya a cikin ainihin zamun nan ba su mana ƙarya ba ba mu ga kuskuren abin da suka tabbatar ba lallai ne ka sake ka ƙi jinin malaman sunna dan haka siddan yanzu suka ga wani matashi ya taso kwana biyu wai shi ahlus sunna ne amma suka ga shi ba waɗanda ya ƙi jini sai ainihin malaman ahlus sunna me yasa za ka ƙi jinin su ko da sa'o'inka ne a shekaru da da'awa da karatu dan me za ka ƙi jinin su balle kai daga baya ka taso a wai shi abin da zai fara gani tukuna da farko ai idan bai rusa suwana ba yadda a shi ba za ta zauna ba wai shi abin da yake gani to ai idan har ya tabbatar da cewa suwana malamai ne to wai shi kuma fa don shi gani yake kwakwalwa wai tana iya ɗaukar malamtan mutum ɗaya ne to mutum ɗaya ne ya kamata ya zama shi ne sakamakon haka sai ka ji ya fitittike yana ta suka yana ta suka yana ta suka to za a kai inda yake in ya gama sukar gaba daya game da abubuwan da zai iya saka shubha ko to za a zo kuma abubuwan da ba zai iya saka shubha ba yanzu sai dai inkari dan haka ana nan sai ga wata rana mutum ya zo ya saki hannu a sallah ga tambaye shi sai ce a amma da ya sallah ta bata baci ba ana nan sai ga ya daina yin ajinu shi tare ba dole bane ana nan ya daina jilsatul istiraha to ai me yasa to ai malamai ma sun yi sabani akai ana nan kadan kadan kadan kadan kadan shikenan kafin ka ankara shikenan gaba daya ya susuce asalin kuma abin da ya kai shi haka shine kin malamai na ahlus sunna saboda haka baka da hujjar da zaka ki jinin malaman ahlus sunna shi yasa duk wani matashi da ya taso ya sani da cewa kaunar malamai na ahlus sunna yana daga cikin aqida na haka fahawu ya saka ta a cikin ainihin aqidatul fahawiya dole ka kaunace su dole ka so su domin laifin me suka maka me suka faran maka da suka gabace ka da Allah ne ya kawo su a zamanin da ya dace wa kai kuma ya kawo ka a zamanin da ya dace kenan yanzu kai ma da wani ya taso kenan sai ya ki jininka shikenan haka malanta za ta kasance don haka kowa ya natsu ka tsaya ka san aqida ta ahlus sunna ita ce kawai gaskiya amma wallahi sai ka san yadda take in ba haka ba kafin ka ankara sai ka ganka a wani kwari Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace to kaga waɗannan yan bid'a gaba ɗaya da jahamiyya su jahamiyya ku kiyaye suna ta'awilin sifofi ne mu'tazila kuma suna inkari da kan aka ce Allah a sama yake sai ce Allah ba a sama yake ba ya zama mu'tazili naka ce Allah a sama yake sai ce a al'amarin Allah ne a sama to ya zama jahami ku kiyaye waɗannan suna inkari suna ƙaryata gaba daya in fact su mu'tazila cewa suke Allah bai da siffa ko kwaya daya sami'un bila sama basirun bila basar su suna cewa ne gaba ɗaya Allah bai da siffa danganta siffa ga Allah to sai su ce kafirci ne to su kuma jamawa sai su rinka ainihin ta'awilin abin to ina son ku gane dukkanin su suna da alaka da juna mu'tazilawa su suka fara bayyana su kuma mu'tazilawa sun bayyana ne daga jikin suwa sun bayyana ne daga jikin rawafid da kuma jikin khawarij su wane ne yan bid'an farko to a musulunci su ne khawarij khawarijawa rafidawa mu'tazilawa jahmiya to sannan sai aka fara samun sai suka fara reshe shine sai ka ji mu'attila shine sai ka ji ash'ariya sai ka ji kullabiya to shikenan sai kuma kaji ana mutakallimuna amma dukkanin su uwa ɗaya ce ta shayar da su ita ce bid'a an fahimta jama'a shine malamin cewa amma ahlul bid'a al-jahmiyya wal mu'tazila kulluhu kulluha wal khawarij malam yace in ana son ganin bayani dangane da su wane ne jahamawa a koma shafi na 226 na wannan littafi yana son ganin bayani game da mu'tazilawa a koma shafi na 269 in ana son ganin bayani dangane da khawarijawa a koma shafi na 200 daidai a cikin wannan littafin da kuma wannan ta hakikin kenan sai ya ce fa kulluhum yunkiruha dukkanin waɗannan yan bid'a suna inkarin sifofin Allah wala yahmilu shay'an minha 'ala al-haqiqa ko wala yuhammilu shay'an minha 'ala al-haqiqa dukkanin su ba sa daukan ko ɗaya daga cikin sifofin nan a bisa haƙiƙanin yadda ta zo wa yaz'umu kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan yan bid'a ko sai kaga yana riya cewa anna man aqarra biha mushabbihun wanda ya tabbatar da su ya zama mushabbihi yanzu haka dan gidan Nasir kamar yake kira malaman ahlus sunna salafiyun malaman ahlus sunna salafiyun ce musu yake mushabbiha ma'ana masu kamanta Allah da jiki in ka ce Allah na da hannu sai ce shikenan ka zama mushabbihi to ga rabbi akan su sai ce wa hum inda man aqarra biha su a wurin duk wanda ya tabbatar da waɗannan sifofi nafuna lil ma'budi sai su ce to waɗannan masu ainihin tabbatarwa to wato suna kore abin bauta ne ku ji malaman ahlus sunna da ke tabbatar da cewa Allah na da kaza ko Allah na da kaza Allah na da kaza to waɗancan yan bid'a a wurin su ko sai su ce tunda ka tabbatar wa da Allah wannan sifar to ka kore abin bauta kana cewa Allah ya zama halitta kenan don kana cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo Allah yana sauka sai su ta duk waɗannan sifofin na na halittu ne dan haka ka ce ba Allah kenan ba abun bautawa wal haqqu fi ma qalahu al qa'iluna bima nataqa bihi kitabullah yace amma fa gaskiya wadda waɗancan malamai suka faɗi suna faɗinta ne da furucin da littafin Allah ya da suka ce Allah na da hannu haka siddan ne da aka ce musu ne dalilin ku suka ce to ai inda Allah bai da hannu to ai da kaza ne haka suka yi koko cewa suka yi a'a Allah madaukakin sarki shine yake cewa yadullahi fawqa aydihim was samaa banaynaha bi aydin ayoyi suka kawo cewa Allah yana da hannu da suka ce Allah zai zo ba cewa suka yi to ai inda an ce Allah ba zai zo ba to ai da kaga ba za hisabi ba a ranar kiyama to ai kaga ba hisabi ba a ranar kiyama to kaga babu shiga wuta da aljanna tunda babu shiga wuta da aljanna kaga babu hisabi to tunda babu hisabi kaga babu kiyama kenan ba haka malaman salaf suka faɗi ba da suka ce Allah zai zo da aka ce musu ne dalili sai suka ce Allah ne ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa haka don haka hujjojinsu suna nan a cikin alkur'ani wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon shi don haka wahum a'immatul jama'a sune limaman jama'an musulmi saboda su ne suka tsaya wa musulunci suka kare shi a san da musulmi suke bukata kuma ina son ku gane a wannan lokacin da suka tsaya fa waɗannan 'yan bidi'an sun je sun haɗa kai da masu mulki ne aka rinka kama su imamu ahmad ana ɗaure su ana musu bulala su imamu shafi'i ana samun malaman sunna suna guduwa suna barin kasashensu ina fata an gano sai an samu mai tungun kai da cijewa shi ne zai sha wahala kuma a gama wahalar da shi ya faɗa abin da yake so karanta tarihin al-imam barbahari ba ya sassautawa yan bid'a ko kaɗan ko miskalar gwaratin duk su gama bala'in su su tafarfasa sai sake faɗi duka dan bid'a abin da ya kamata a yi mishi kenan sai wutar walda eh wadda za ta kona ta burma to maganin dan bid'a kenan amma ko misƙala zarratin jama'a waɗannan malaman bai kamata a ce wani musulmi bai tsaya ya san gudunmuwar da suka yi musulunci wa fi asrihi a zamanin ibnu abdul barri akwai al-hafiz abubakar al-baihaqi akwai wani babban mahaddaci mai suna abubakar al-baihaqi ma tawallihi lil mutakallimin min ashabi abul hasan al-ash'ari tare da cewa ya goyi bayan mutakallimai waɗanda suke da lalataccen tauhidi na ilmul kalam tauhidin ash'ariyawa tauhidin da ke murɗe da ta'awunin siffofin Allah tare da cewa ya goyi bayan su wa zabbihi anhu da kuma cewa yana kare su kana fi kitabul asma'i was sifat ga magana da ya faɗi a cikin littafin al asma'u was sifat yace babu ma ja'a fi isbatil yadaini babin da ke bayani akan dalilan da suka zo game da tabbatar da hannaye biyu ga Allah sifatai su waɗannan hannayen guda biyu siffofi ne guda biyu ga Allah la min haisul jariha ba wai ta hanyar ainihin aljariha wato gaba ba ba a cewa Allah yana da hannu a matsayin gaba irin gaba ta halittu me yasa za a tabbatar wa da Allah yana da hannu sai ce ne yuridu khabaru sabiqi bihi saboda hadisin manzon Allah ya zo da shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya iblisu ya kai iblis ma aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya me ya hana ka kai sujuda ga adamu da na halicce shi da hannaye na biyu wa qala kuma bai haƙi yace Allah yace bal yadahu mabsutatani hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke da waɗannan ayoyi imamul bai amma ka ji fa ina son ku natsu da kyau malaman ahlus sunna suna da suna da basira wajen abin nan bayhaqi malamin ahlus sunna ne amma yana da ta'awili ku kiyaye wannan dan haka ibnu taymiya yana cewa ne a zamanin ibnu abdul barri akwai al-imam al-bayhaqi amma kaga ji an ce zamanin shi ka dauka ba su ma ga juna ba ba su ma san juna ba saboda wancan yana yamma wancan yana gabas wancan ba nesa buru ne yana can iraki ko iran wancan kuma yana can maghribul aqsa ba su ga juna ba amma zamanin su daya sai ce to a wannan zamani da ibnu abdul bar ya faɗi waɗannan maganganun akwai wani ma wanda yake duk da yana goyon bayan ash'ariya amma dai ya daure ya tabbatar da cewa Allah yana da hannaye guda biyu kuma cewar Allah yana da hannaye guda biyu an yadda da haka ne saboda ya zo a hadisi kuma baya nuna an ce Allah yana da gaɓoɓi irin na mutane kuma cewar haka din ya dace da Qur'ani sai kawo to bai haƙi jama'a kun ga manya manyan littattafan shi game da aqida al-asma'u was sifat shine wannan ibnu taymiya yake magana littafin shi na biyu shine al-i'tiqad wal hidaya ila sabilir rashad waɗannan littattafan guda biyu babu shakka suna nuna a jimillance bai haƙi yana goyon bayan mazhabi na ahalus sunna amma gaskiyar lamari bari ku ji da bai haƙi da nawawi suna da ittirabi ne a wajen aƙida ga kuma dalili wallahu alam ka je ka karanta littafin malam mashhur ko wanda mashhur ya ta'aliki akan al-imam an-nawawi aqidatun nawawi a salafiyya am khalafiyya wato mashhur ya zo zai karantar da sahihu muslim ne sai zama a wannan lokaci sharhin da zai dogara da shi shine sharhin nawawi sai ya zo yana sharhi yana tarihin nawawi shine ne dubi aqidan nawawi shin nawawi salafi ne ko kuwa nawawi khalafi ne wato asali ga bayani waɗannan malamai sun yi karatu wurin yan bid'a ne to amma sai suka kai matsayi na ijtihadi to sai suka yi kokarin su fita daga bid'ar da suka tsiro a cikin ta amma ta riga ta rike musu kafa dan haka wanda yake nesa in ya gansu sun fadi sai ya ce a suna gidan ahlus sunna ne amma kafafuwan suna cin a daure da kaca a gidan yan bid'a saboda haka gaskiya idan baka fahimci haka game da waɗannan ba za ka yi ta wahala bai haƙi in ya tafi ya tafi wani lokacin sai ga ya sa kulki yana ta dukan yan bid'a in ya gama dukan su kuma sai ka ga ya dawo shi kanshi yana raɗawa kanshi kulkin sai gan shi ya rude shine asalin abin da ya faru sun yi karatu ne wurin yan bid'a amma bayan sun zama mujtahidai sai suka yi kokarin su fita daga waɗannan bidiyo'i sai fitar ta gagara don haka wani wuri sai ka ga suna tabbatar da aƙida ta salaf wani wuri kuma sai ga suna tabbatar da aƙida khalaf haka yake gaba ɗaya a warwatsa a cikin sharhin sahih muslim na nawawi to haka yake a cikin littattafan baihaqi haka yake a cikin hafiz ibn hajar fatuhul bari yasa waɗannan littattafan dole karanta su sai da taka tsantsan to ku kiyaye don haka wannan magana da ibnu taymiya ya faɗi ta warkar da mu game da wannan magana dubi cewa ye ma'a tawallihi lil mutakallimina tare da cewa yana goyon bayan mutakallimai min ashabi abul hasan al ash'ari almajiran abul hasan al ash'ari wa zabbihi anhum da kuma kare su da yake yi amma kuma duk da haka qala fi kitabul asma'i wa sifat ga magana da ya faɗi to kun ga kun ga a wurin malaman salaf ko wannan bai mai da bai haƙi salafi ba bai mai da bai haƙi salafi ba har yanzu yana nan aƙidar khalaf yake da ita sai dai akan ba su uzuri da cewa kuskure suka samu kansu Allah ya gafarta malamai ba sa gafarta su kuma irin su malamai ba sa bid'antar da su sai dai a ce amma yana kan kuskure ne amma kai tsaye ba sa cewa salafi ne don haka ce salafi da waɗannan rudanin ana gani a ciki ba ka samun wannan a cikin littafin su ibnu taymiya waɗanda yake su salafiyuna ne kwaha gangaruwar salafiyuna ne ba ka samun irin wannan tufka da warwara don haka in ka ce nawawi salafi ne ko khalafi sai a ce nawawi khalafi ne yanzu abu suleiman al-khattabi shine malamin da ya fi daɗewa a duniya a yau da ya bayyana wanda ya wasu mana abi dawuda sharhi amma ash'ari ne ash'ari ne shi ma na fata an gano to duk irin waɗannan ko ba za ka ce musu yan bid'a ba amma sai dai ka ce musu masu kuskure ne amma ko ba za ka ce musu salafiyuna ba don haka ku kiyaye yanzu kamar dan hudu in ba da ya gyara al'amuran shi daga baya ba hakikan al'amari dan hudu ash'ari ne kama daga ƙarshe ne da ƙarshen ma sosai har sannan dan hudu amma duk da haka kana ganin tasirin waɗancan abubuwan saboda haka dole ne matasa su yi karatu sunna domin nan gaba su zama su ne malaman ahlus sunna da za su horar da ɗaliban ahlus sunna yadda ɗaliban ahlus sunna za su duba su ga malaman su ahlus sunna ne amma ɗaliban ahlus sunna su wayi gari babu masu karatun hadisi babu masu karatun fiqh babu masu karatun lugha sai yan bid'a su buƙatu ga zuwa yin karatun to lallai ne sai dan bid'a sai ya fesa maka gubashi mafi saukin bid'ar da zai goga maka a wurin shi ko shi ita mafi sauki ce to a musulunci kuma in ka dawo cikin musulunci tana daga cikin manya manya ita ce zai saka maka kyamar malaman sunna da haka ku duba da kyau ku gani mafi yawancin faculties ɗin na arabiya da islamic studies ɗan bid'a ne da wahala wani ya je digiri akan arabiya ko ainihin wato islamic studies ka bai dawo gari yana kyaman malaman ahlus sunna ba da wahala ka duba da kyau ka gani shi yasa akwai buƙatar makarantu su kafa bangarorin da za a rinka yin digiri da diplomomi a bangarori na dirasa arabiya da islamiyya kuma abin da yake damun su shine matsala accreditation wato Allahu akbar mutanen suna buƙatar wayewar kai certificate a duniya yau ya fi komai sauki ilimin ne wahala NUC ba za ta ba ku accreditation ba saboda NUC saboda tsofaffin farfesoshi ne a ciki waɗanda kansu ya buga daga ABU suke daga Ibadan daga suka manya-manyan jami'o'i waɗanda su sardaura suka kafa su waɗanda jami'o'in kusan rabin garin duk jami'ar ce to yau in ka kira wani profesa a gini irin wannan ka ce ana so a mai da nan jami'a ya duha sai ce you must be joking don shi abin da yake kallon ginin ku ai gaba ɗaya laboratory ne ma don haka shi a tunanin da ya tashi duk jami'ar da ba a gina filinta ta kai girman Ahmadu Bello ba yana ga yaushe ma za a ce jami'a ce ai wurin wasa ne amma duk manyan jami'o'in duniya da kake zuwa kake jin su a wannan zamanin da ake kafawa su ne new generation universities ɗan ƙananan gine-gine ne ake yi saboda mutane su ne kasuwa shata yake a raba shi da tarin rumfuna masu karatu su ne jami'a ba gini ba don haka idan in kuka zo kuka gini kuka ce za ku diploma za ku digiri NUC ta ce ba za ta ba ku accreditation ba sai kun mallaki fadin kaza kilomita kaza sai kuna da kaza sai kuna da kaza ku rabu da ita ku fita Malaysia ku fita Pakistan ku fita Ingila sai ku je sai ku yi accreditation makarantar ku sai ku yi affiliating ɗinta da wannan wurin sai ku karantar da ɗaliban shikenan sai ɗaliban sai su karɓi certificate na ta shikenan haka ake yi haka ake yi don haka sai ku ga edu yan gargajiya su ta gargajiyar su haka ake dama idan zamani ya kai in ka ki canzawa ko ana nan ana nan sai ga an manta da kai yanzu ina wasiƙa ni na manta walla na manta da post office ma yanzu da an ka je zaka sai an ce ka liƙa kan sarki in ka liƙa sai a ce ai wannan bai ba ai ya karkace ai mabiyu da sisi wa ka liƙa ai a to ƙara ɗaya a baya ƙaryar banza ana nan sai bature ya ce email daga ɗakin ka ma ka rubuta kawai tuni wasiƙa ta wuce post office har ta kai to shikenan yanzu amfanin post office ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan jiddan ɗan kaɗan saboda haka sai kuma suka tashi a guje aka kashe kuɗi masu yawa a gyara post office wa ina ina ya mutu saboda haka in kana in ka daɗe a fage to kai kokari ka rinka updating ka rinka ka rinka inganta abubuwa ga bankuna yanzu irin su First Bank irin su UBA ku gyara abubuwa su tafi tare da zamani sai suka dade in gani za karbi kudi sai an cike takarda nan sai an yi nan sai an yi nan sai an yi nan shikenan guarantee trust intercontinental kananan bankuna nan da nan suka taso suka sa kwamfutoci suka hada fasahar zamani fiwu sai suka wuce waɗancan sai kuma ga first bank a guje su ma sun dawo sun sa kaza sun sa kaza sun sa kaza bayan tunin ina ko ji aka kana da account akan first bank sai a guje ka tsoho ne ko ko kuma tsohon dan fanco ne ko ku kun da kuke Allah in kana da account first bank wallahi wa ra ganin ka suke kai wannan rule ya ta gama aiki za ka karbi fanco ba da an gane ko kun fahimta jama'a saboda haka yanzu abin da ake kenan duk duniya abin da ake kenan jama'a yanzu na muna da jami'o'i ne daga kasar Malaysia daga kasar kaza sai ka je sai ku zauna da su so da haka gaba ɗaya ba ruwanka da Najeriya fa ba ruwanka da ita kawai kayi gini ne su waɗancan su ne za su zo su dubi ka'idojin su dubi da mai da mai kai abin nan shikenan kawai su dubi yawa nagartan malaman ka suke shikenan sai su ce ka ci gaba da karantawa ɗaya biyu sai su turo maka malami shikenan aka gama karatu shikenan sai a zo a ba yaran ka certificate ku mana shiru ku daina magana mata an fahimta jama shikenan haka ake yi shikenan sai ku bar su da kirka kirkan jami'o'in su kuma ka san abin haushi idan kuka yi graduating ɗaliban kuma sai su tafi wurin su sai su ɗauke su aiki kaji ban taba jin shirbagiya irin wannan yanzu duk inda ka yi diploma a biyu sai ta ce ba za ta baka digiri ba idan ka je kuma wani wurin ka je ka yi digiri idan ka zo sai a biyu ta baka masters idan ka gama kuma sai ta dauke ka ka karanta amma fa ta manta base ɗinka ita ce waccan diploma da ta ki karbe duk wannan i am sorry irin waɗannan mahaukatan professors din ne outdated sai gan shi rikitacce yana tona abin nan haka an kasa fahimtar ma me yake nufi ina fata an gane so kun ga a fagen da'awa ko a fagen ilimi ko to akwai irin wannan ku rinka fadaka ku rinka fadaka Allah madaukakin sarki kiyaye malam yake cewa wa zakara al-ahadith as-sahah fi hadha al-bab to imam al-bayaqi kuma ya ambaci hadisai ingantattu a ƙarƙashin wannan babi wanda babi babin siffanta Allah da siffofin da suka zuwa Qur'ani ko hadisi misla qawlihi misalin ainihin magana annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ghairi hadisin ba wai a hadisi ɗaya ba fi hadisi shafa'a cikin hadisin ceto da annabi yace ya adam wato Allah yake cewa adam ya kai adamu anta abul bashar eh anta abul bashar kai ne uban mutane gaba daya khalaqaka Allahu biyadihi Allah ya halicce ka da hannun shi wato tattaunawa tsakanin annabi Musa ce da annabi Adam da yake cewa ya Adam Allah ya halicce ka da hannun shi wa nafakha fika min ruhihi kuma Allah ya busa maka daga numfashin shi kaga wannan hadisin kashi na malamin takhrijin shi yace wal hadithu kama fi sahih al-bukhari hadisi yana nan ainihin a cikin ainihin sahih al-bukhari ina fata an gane amma ga wasu maganganu masu matukar muhimmanci bai kamata mu tsallake su ba waɗanda malam yi akan littattafan al-Imam al-Baihaqi ku koma inda yake cewa ainihin wato wa zabba menene qala fi kitab al-asma'i was sifat kun ga wurin to kasa sai yace kitab al-asma'i was sifat lil Baihaqi tubi'a iddatu tab'at an buga shi bugu da dama daban-daban an sha buga shi minha ma khurrija fi mujalladin wahidin bi inayati Muhammad Zahidin al-Kautsari daga cikin bugun da aka yi mishi akwai bugun da yake mujalladi ɗaya ne aka samu Zahidul Kautsari wani jahani ne ba mu'tazali duk bid'a ta taru akan shi wato Kautsari ya fi kama da ɗahir cikin Hausawa da Fulani fiye da kowa na kan kana son gane Kautsari ko Kautsari in dai Kautsari ne original to ka kalli ɗahir Bauchi idan kana son gane kausar kun ga ga littattafan shi ɗan ƙanana waɗanda suka shafi aƙidun shi da manhajin shi makalatul kausari da kan shi ya rubuta gashi makalat kalamul allamati sheikh muhammad zahid al kausari gashi nan ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da ɗaya in ka lissafa ba ga yanzu kusan shekaru hamsin da biyar da suka wuce shekarar shi hamsin da biyar da mutuwa to wannan kausari a aƙida ɗan bidi'a ne a mazhaba ɗan bidi'a ne a mashirabi tarbiyya ɗan bidi'a ne shi ko ina inda ya kuskure shi ko ina bai dibo na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har ya mutu yana faɗa da malaman hadisi gaba ɗaya akan Abu Hanifa don haka suke ce mishi majnunu abi hanifa mahaukacin abu hanifa ne shi in dai aka ce abu hanifa to karshen shi ya zo kawai abu hanifa bayan abu hanifa ba kowa tare da cewa abin takaici mutumin nan ya yi karatun hadisi ya zurfi a cikin karatun hadisi amma karatun hadisin bai tsinina mai komai ba kan shi bai waye ba yanzu kusan duk duniya duk inda za ka ga littafin nasibin raya ko in dai nasibin raya ce har yanzu ban san an yi wa nasibin raya wani bugu ba ba bugun shi ba ta daga ta nasibin raya duk inda za ka ganta a iyakacin sani na ta su ainihin takarijin shi ne ta hakikin shi ne da sauransu mujalladi hudu na haka za ka iya cewa na'am mutumin nan ya yi karatun hadisi amma mai ce matsalar mutumin nan wurin yan bid'a ya karatu sannan kuma ya zama kasur gumin dan bid'a kar ku manta magana ɗazu sai waye gari ba waɗanda yake ki sai malaman hadisi da sunna don haka khatibul bagdadi ya rasu shekara fiye da dubu ɗaya amma saboda khatibul bagdadi yayi wata magana akan Abu Hanifa wadda maganar ba wa kausar dadi ba ya rubuta wannan littafi ya sanya wa littafin ta'anibul khatib fi ma saqahu fi tarjamati Abi Hanifa min al-akazib wai zargin khatib game da kallayin banza da ya kwararo su a cikin tarihin Abu Hanifa wannan kenan aka sami babban malami Abdulrahman dan Yahya al-Muallimi daga kasar Yaman a wannan zamanin ya zauna ya mai rabbi ka gan shi mujalladi biyu yace at-tanki taurin tankila tankila bima fi ta'anibil kausari min al-abati ya biya rinka ɗauro maganganun banzan da za a tsaye da da kausari yayi a cikin wannan littafi na banza yana ɗaure su yana wawwatsar da su tashi mujalladi biyu to shi kausari kamar da nace ba za ka gaskata ni ba sai ka karanta littafin shi da kuma waɗanda ke mai raddi sannan za ka iya kwatanta shi da ɗayan rubutu ka san ɗayan rubutu tun in izala ne mai raddi sai aka samu yan ɗariƙa ma sai suka zo su nemi shi raddi ka ga wancan maraya da ya taso to yana daga cikin waɗanda a yau ya zama wa ɗayan rubutu kwarkwasa kwarai da gaske marayan can da ya taso kun ga ku dubi wannan bayani talbisul muftari ya rubuta wannan littafin albajirin kawsari ne yace bayanin rudani da makaryaci ya kawo ya makaryacin shine malamin shi fa yace Muhammad Zahidul Kausari yace sai da suka karatu sai suka gano kausari shedani ne yace in baka gaya wa littafin wannan sunan ba to ka ce auraddul kausari alal kausari to amma wannan sunan na biyu Ali Hassan ne ya sanya wa littafin wannan sunan waye rubuta littafin gashi shine Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari wanda ya sharhi risala Masalikud Dilala almajirin kausari ne shine rubuta bayanu talbisul muftari to man al-muftari al-kausari malamin shi ne yace ya gano malamin nan dan rudani ne Ali Hassan da ka ɗauki littafin za ka yi ta haƙiƙi sai kuma ka ce au ko kuma ka ce raddul kausari alal kausari kai ma da kake mishi raddin ai irin ka ne kama Audu Jabaru ne da wancan kana mushriki kada ya mushrikai raddi har ne ina fata an gane gashi zammul asha'ira wal mutakallima wal mutakallimina wal falasifa li Sheikh Ahmad ibn Siddiq al-Ghumari a cikin nan ma za ka ji dewa inda yake zargin kausari shi dai gomari din gashi to kuka dubi dayar bai ci abin da yake kenan amma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan tun da ka ji auli jabbaru ya koma gefe guda ko yana musu raddi to za ka ji abin da zai biyo baya ya buɗe wa wasu ƙofa waɗanda da suna shakkar abu to kausari matsalar da ya samu kenan Allah madaukakin sarki kiyaye Albani ya taba zaunar da shi tun suna matasa yayi mishi nasiha tare da cewa ya ainihin girma Albani sosai amma Albani ya ce mishi ala gafata malam mu da muka taso bayan ka muka karatu mun san akwai abubuwan da kake faɗi ƙarya ne ka yi ƙoƙari ka gyara kafin waɗanda za su taso su tona maka asiri su zo albani ya faɗi wannan magana a silsila ba'ifa ta farko amma kamfani bai ji ba shi yasa ali hassan da ya zo sai da ya ishara zuwa ga wannan magana cewa babu irin yadda malaman da suka yi zamani ɗaya da shi ba su mai nasiha ba yaƙi gashi allah ya kawo zamanin da waɗannan malaman suka hasa su ka gyara saboda yin yan baya suka taso to yanzu kai in aka ce maka gumari zai ce wa kausari makanyaci to za ka yi mamakin abu amma kuma gaskiya ne gashi ne ya kira shi bayanu talbisul muftari yace wani lokacin yana iya laffaka isnadi saboda ya rayu a zamanin da yake kusan a ce shi kadai ne yake tunanin yana sha'anin hadisi da haka sai kirkiro hadisi na ƙarya sai dora hadisi shikenan sai ka sai ya kabbara sai ya ce malamin hadisi ne wato sai ya rinka taking advantage na jahilcin mutane ko kun fahimta ba ma shikenan kamar yadda baka tsorata yaro da auduga ka ce ga cici nan ga cici nan sai ka dauki auduga sai ka jefa musu sai ya gudu haka saboda ka mai da shi jahili bai san auduga ba ko kun fahimta jama'a shine Allah ya kiyaye mu dawo cikin karatu malam yake cewa kausari ya zauna ya ta hakikin wannan littafi wanda ainihin daru ihya ittiraf al-arabi su suka buga daru ihya ittiraf al-arabi su kuma yan shi'a ne ya kamata in sanar da ku wannan duk wani littafi na tarihi ko na wata aƙida wanda suka san shedanin littafi ne su suke bugawa ihwa'i at-turas al-arabi ƙwarori ne suke da shi kuma rafidawa ne ba ana cewa suna canza wasu abubuwa bane amma suna yada littattafan yan bid'a ne wannan magana ce sai an haɗu da ita wani wuri a sake tattauna ta to malami ce wato bi a fi mujalladai sannan aka sake buga wannan littafi a mujalladi biyu bi tahqiqi Imaduddin Ahmad Haido Haidar taba shi ta farko ta fito hijira na da 1405 darul kitabul arabi darul kitabul arabi daban da daru ihya'it turasul arabi ka kiyaye wal bayhaqi malan yace shi bayhaqi fi hadal kitab a cikin wannan littafi yasuqul ahadith wal afar yana kwararo hadisai ne da asarai bi isnadihi da isnadin shi ma'a zikri ba'd al ayat yana ambaton wasu ayoyi mustadillan biha alama auradahu yana kafa hujja da ayoyin a bisa matsalolin da ya kawo wa qasama kitabahu abwaban abwaban muta'addida ya kasabta littafin nashi babuka daban-daban awwaluha na farko isbatu asma'illahi ta'ala yayi kokarin tabbatar da sunayen Allah madaukaki zakarahu bi dilalatil kitabi was sunna wa ijma'il umma ya ambaci tabbatar da cewa Allah yana da sunaye da dalilai na Qur'ani da sunna da ijma'i wa akhiruha babu na farko a babu na ƙarshe babu i'adatul khalq babin da ke bayani akan maimaita halitta da Allah madaukakin sarki zai yi to kamar yadda kuka ji littafin an buga shi bugu da yawa jama'a al asma'u was sifat don ko a makarantar nan na jin littafin nan muna da bugu ya fi guda biyu kaga wannan taba'ar ma gashi taba'a ce ta darul hadith ainihin ta alqahira wadda abdullahi ibn amir ya ainihin ya aikin taqiqin ta sannan kuma ga wasu nusa dukkan su waɗannan suna daga cikin nusa na ainihin wannan littafin gashi al-asma' wa sifat fu'ad ibn siraj abdul ghaffar abu abdurrahman gashi al-asma' wa sifat asma'ullahi na bashirin bashi na waɗannan da su ne zuwa ne waɗanda muke da su a nan wurin na san kuma akwai suna da su da yawa cikin wurare da littafan musu da har waɗannan masu mujalladai bibiyun da yake faɗi littafin an buga shi amma kaga a nan makarantar na san akwai wani cikin waɗanda suke zuwa kaduna ya taɓa ɗauko matsalar sai na kau da kanta kawai saboda lokaci ne don ba duka ne suka san cewa bai haƙi ba salafiyul aqida yake ba yana da ta'awili ina fata an gane to akwai ire-iren su da yawa wallahi har a cikin wannan kasar akwai ire-iren su waɗanda za ka gan su kamar ahlus sunna ne dauki misali isa waziri na kano in kana sauraron tafsirin shi a jimillance ya iya fassara alkur'ani da hausa amma haka zo don al'asma'u wasu fatwa ta'awili yake ba salafi bane sam ba shi da aqida ta ahlus sunna wajen babin asma'u wasu sifat Allah ya kiyaye wa qad nahaja fi hadha alkitab malam yace tafarkin da yabi a cikin wannan littafi annahu ghaliban ma yatakallamu ala ba'd an-nusus allati yuriduha a galibin lokaci in ya kawo nasoshi na Qur'ani da hadisi ko to zai koma yana maganganu akan waɗannan nasoshi wa qad ta'awwala fi ba'd an-nusus amma wasu nasoshin yana yin ta'awili ta'awilat mukhalifa liman hajj salaf aw liman hajj salaf fi zalika ta'awilin da yake ya saba wa tafarkin salaf game da haka kun ji ma mala ya faɗi karara a cikin hadisan da yake kawowa akwai a cikin ayoyin da yake ka akwai wuraren da in yanzu sai ya ta'awili wanda ya saba ta farkin salaf muqtadiyan ha muqtafiyan yana bibiyar sawu keke da keke na mazhabal ash'ira mazhabin ash'ariyawa fi hada game da wannan to mazhabin ash'ariyawa kuma da littattafai cewa dai muna da su a makarantar nan waɗanda za ka iya karanta amma ka ga littafin da nake so ka ɗauke shi a matsayin madogara ka ɗauki wannan littafin wanda ya profesa ne faisal faisal jasim profesa ne a cikin hadisi da aqida gashi al-ash'ira fi mizan ahli sunna naqab لكتاب أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم kana bukata ka samu wannan littafin zai warware maka matsaloli dangane da ash'ariya in kuma kai mai saurare ne ko za ka samu jerin gyar kasusuwa na guda goma na farko na karatun littafin al'ibana wanda wajen shekara sha shida muka yi na tsaya na tattauna wannan matsalar ash'ariyawa magoya abul hassan al-ash'ari matsakiya su ake kira asha'ira domin abul hassan al-ash'ari sai da ya shekara arba'in akan mazahra ta ainihin abu ali al-jubba'i ita ke ta mu'tazilanci yana inkarin sifofi gaba daya ya dawo wannan mazhabin tawaye ya ainihin yi ɗan shekaru kamar biyar yana yadda da wasu sifofi ban da wasu shine yana yadda da sifatu sam'iyya baya yadda da sifatu khabariyya shine in aka ce Allah na da hannu sai ce a'a aka ce Allah na da kafa sai ce a'a Allah na sama a'a Allah zai zo sai ce a'a to amma Allah na da iko sai ce eh Allah na da hayatu yana da rayuwa eh Allah sami'u ne Allah basiru ne to ya yadda da irin waɗannan sifofi guda bakwai amma bayan su bai yadda da sauran ba to akan wannan almajirai sun goyi bayan shi ya yi ƙarfi a kan haka ana nan sai kuma ya haɗu da almajiran almajiran imamu ahmad sai suka karantar da shi sun karantar da shi bayan ya kwankwaɗi waccan bid'a wajen shekaru arba'in da wani abu sai ya dawo yana ƙoƙarin gyarawa na'am abul hasan ya gyara kuma ya zama salafi amma ina so ku gane da na ƙarasa karatun al'ibana ɗin nan da na fito da wasu wurare tun a wancan lokacin waɗanda ke tabbatar da cewa abin hassan ba duka ne ya gama wato bai gama amayar da abin ba akwai inda bidiyoyin suka bayyana a cikin littafin al'ibana saboda ya kwankwaɗe su tun yana ƙarami to abul hassan al'ash'ari sai zama yana da nau'in almajirai uku yana da almajirai mu'tazilawa su ne na farko yana da almajirai waɗanda su suka fi shahara a duniya ash'ariyawa domin a lokacin da ya bar mu'tazilawa sai ce ya zama ahlus sunna to amma ahlus sunna har yanzu yana ta'awilin sifofi har yanzu yana inkarin wasu sifofi to amma a wurin mu'tazilawa shi ahlus sunna ne to amma kuma bai gama karasowa cikin sunna sosai ba da ya tsallake bar wannan aƙidar sai waɗannan almajiran shi su ma sai suka yi mai tawaye sai suka ci gaba da yaɗa wannan karatun nashi to sai suka fi ƙarfi a duniya to sai ya zama almajiran shi waɗanda su ne daga ƙarshe gabaɗin sai suka yi indifari a tarihin duniya sai suka ɓace su ne almajiran shi salafiyun sai suka ɓace saboda a ƙarshen rayuwarsu ne ya bayyana ya rubuta waɗannan littattafai اللمع الصغير اللمع الكبير مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الإبانة عن أصول الديانة ودن التصف قبائل سنع كيداني تو أما أتألفين بيسام دامر ما يكي كرم تدل تفنبا ما ينشي كرا بيرسي الله يبعك ليش الله غافر تامش تسيزم الدنيا اليوم idan kaji an ce almajiran abul hasan al-ash'ari ko to wadancan na tsakiya ake nufi sun ci gaba da danganta wannan abin a cikin abin nan din su a cikin aqidar shi to shine sai malam yake cewa sai ya zama shi bai haƙi yana bin sawo irin sawo asha'ira fi haza game da wannan wa qad naqala ba'du wa qad naqala ba'd hadhihi ta'wilat wasu daga cikin ta'wilat din ma da bai haƙi yake kawo a cikin littafin ko ya ciro su ne an majmu'atin min ulama'il asha'ira daga wasu tattaruwa na malaman asha'ira misl al-halimi kama al-imam al-halimi wal khattabi da khattabi mai sharhin sunan abi dawud ma'alim sunan wal ash'ari da shi kanshi ash'ari wal isfirayuni da al-imam al-isfirayuni wa ghayrihim da wadansun su an fahimta jama'a kamar su ibn al-juwayni dukkanin waɗannan na daga cikin masadir ɗin bai haƙi wajen waɗannan ta'awilat ɗin nashi wannan shi yasa littattafan ɗan hudu suke da wahalar ta haƙiƙi domin kaga wannan matsalar tana daga cikin matsalar littafan dan hodiyo akwai littafan dan hodiyo waɗanda a yanzu suna nan sun bayyana amma dan hodiyo ya rubuta su ne san da shi ma yake kan wannan tafarkin kuma ya yawaita ɗibowa daga littattafan idza'atul dijinna su ibrahim al-laqami jawharatut tauhid da sauransu ya yawaita ɗibowa a cikin su don haka gaskiya dan hodiyo ma haƙiƙanin aqidar shi salafiyar aqida gaskiya ba ta bayyana a duniyar da'awar shi ba ina son kusan wannan a duniyar wasu littattafan shi ta bayyana ita ma da ta bayyana ko ɗaliban da suka ɗauke ta ba su kai ko ina ba saboda a ƙarshen rayuwar shi ne shi yasa a yanzu in ka zo kana aikin littattafan ɗan hodiyo sai ka ga wasu littattafan ash'ariyanci ne bahat wasu littattafan kuma salafiyanci ne wasu littafan kuma akwai rudanin waɗannan abubuwan gaba daya to akwai aiki dai Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda malam yake cewa kenan Allah ya taimaka sai mu koma cikin karatun da za mu karasa inda yake cewa wa zakara al-ahadith as-sahih fi hadha al-bab a cikin wannan babu Imam al-Bayhaqi ya ambaci hadisai sahihai misla qawlihi fi ghairi hadithin ko misalin ainihin magana ainihin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a cikin hadisin da ba ma wai guda ɗaya ba fi hadisi shafa'a a cikin ainihin hadisin ceto inda zaka ji yana cewa ya Adam anta abul bashar wato jama'a ne da suka tafi wurin annabi adam suke cewa ya adam kai ne uban mutane khalaqakallahu biyadihi Allah ya halice ka da hannun shi wa nafakha fihi min ruhihi Allah ya busa maka rai daga jikin nashira wa misli qawlihi fil hadith al muttafaq alayhi haka kuma hadirin hadisin da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wanda yake bukhari da muslim sun haɗu akan shi cewa anta Musa istafaka Allah bi kalamihi kai ne Musa da Allah ya zabe ka da ainihin maganganun shi wa khatta laka al-alwah bi yadihi Allah ya rubuta maka waɗannan alluna da hannun shi wa fi lafzin aw lafazi wa kataba maka at-taurata bi yadihi Allah ya rubuta maka at-taura da hannun shi wa misli ma fi sahih muslim haka nan kuma kamar maganar da ta zo cikin sahih muslim cewa wa gharasa karamata awliyaihi fi jannati adlin bi yadihi Allah da hannun shi ya dasa girmama waliyan shi a cikin aljannar adl wato abin da zai yake kokarin tabbatarwa da waɗannan hadisai zamu dawo kansu ɗaya bayan ɗaya zamu dube su da takhrijin su da malam ya kawo a ƙasa amma ina son ne a jumlauce ku fahimci me magana ibnu taymiya irin hadisan da bai yake kawowa tare da cewa ya goyi bayan ashariya amma anan kuma sai saba musu kwan fahimta jama'a amma duk da haka in aka zo ana lissafa malaman salafiya ko ba za a sa bai haƙi ba gaskiya saboda waɗannan ta'awilance ta'awilancen ko sun fi ƙarfin kawai ka ce wannan kuskure ne ɗaya biyu sai ya ce wannan ya kwankwada aƙida ne don haka aƙida shi ce don haka don ka ji ɗan bid'a ya sha alwashin yana faɗa da wata sunna ko in to ka ce Allah ya sa ya ƙara ci gaba da fahimta addini amma kada daga nan kawai sai ka ce ashe ma ahli sunna ne kamar da gaba nan za ka je ka samu wani saurayi ahli sunna sai ka ya samu wani turgijejen ɗan bid'a ya kai saboda ya goyi bayan wata suna kwada sai ce wannan ma ai salafi ne salafi sosai a ina gobe kuma ya kwafsa shi kenan sai ka ga an ce ai wallahi mu da ba haka muka san shi ba dama da ka san shi ba wawa ne kai kawai ina fata an gane ga shi ne yake cewa wa mislu qawlihi haka nan kuma irin maganar da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam takunu al-ardu yawm al-qiyamah khubzatun wahidatun خبزة واحدة يتكفاها أه؟ يتكفاها الجبار بيده كسا دنيا الأرض wannan planet wannan halitta ta ƙasa a ranar alkiyama za ta zama matsayin waina ne guda ɗaya da Allah zai cafke ta da hannun shi guda kama ya takaffa ahadukum khubzatahu fi safar kamar da ɗayan ku yake dankar gurasar shi a halin tafiya nuzulan li ahli aljanna sai mai da ita abin karin kumallo ga yan aljanna duk sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu tattauna waɗannan hadisai naka insha Allah ta'ala a gobe za mu tashi ne daga gabar da yace wa zakara al ahadith sahaha domin ainihin mu zo mu karanta waɗannan ta'alikatin a tsaya a fito da abin da malam yake so ya fitar da shi ina fata an gane Allah madaukakin sauki ya taimaka na haka za a ɗauki tsawon lokaci ana karatu ainihin dangane da al-Imam al-Baihaqi din nan to a gama kuma sai a fara shigowa manya-manyan malaman sunna sune al-Imam al-Qadi Abu Ya'la al-Farra a inda shi saboda kwankwadar aqida ta ahlus sunna salafiyun har ya karantar da wani dan shi wanda dan ya zo shi da kanshi ya rubuta ɗaya daga cikin littattafai na ainihin aqida malaman salaf Allah madaukakin sarki ya taimaka zama abin da za mu saurara insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe kamar da muka ce 11 na rana yanzu karatun ya koma 11 na rana za a rinka yi zuwa karfe 12 da rabi karfe 1 an tashi insha Allah na'am na'am na'am wannan ilafa ce tabbar laka ko ilafa ce ta wasu ibafa ce ta mallaka ko ta ne ban ji abin da ka faɗi bane gaba ɗaya sake faɗi ɗaya cewa kai ya huta masa daga nashira eh haka ya bai ko haka abin yake ai shi yasa na ce idan muka zo gobe za mu tattauna ina so ku gane daga cikin hikimar da yasa ibnu taymiya yake ta cicikiya da waɗannan hadisan waɗanda da farkon littafin ba irin su ya kawo ba yanzu kuma sai ne yana kawowa shine shin ibafa cewa Allah yana da rai ha daga nashiran nashiran ya busa wa adam ko kuwa daga cikin rayukan da Allah ya mallaka shi ne kake tambaya ko haka tambayar ka take za mu tattauna ta gobe insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma wajen bayanin jahamawa eh da kai nuna cewa su suna ta'awili ne na dokoki na'am mara akwai lokaci da kuma suna koyewa ne kamar yadda shi ya kawo a shi ma ya koyi a nan kan
sosai kuwa ai wato kamar yadda nake cewa dan bid'a akwai abu ɗaya da ya shahara a kai ne amma sauran ma suna iya shigowa yanzu kamar shi dawo rubuci da nake magana ko da an yi magana za ku ce dan tijjaniya ne na'am to akan tijjaniya ce shahara kawai amma akan ash'ariyanci fa ash'ari ne akan jahamiyanci fa jahami ne yanzu Nasiru Kabar akan kadiriya ya shahara amma ran nan nake gaya muku har rafidanci rafidanci akwai a gidan Nasir Kabar kuma yana bayyana a bakin Abdul Jabbar a yanzu dan haka zaka ga Abdul Jabbar duk abin da ya shafi Sayyidina Ali sai ka ji a dau zafi akai wannan rafidancin ne yake bayyana sannan karka manta ya buwa ba da wilayar shi wala'in shi ga zazzaki duk wannan rafidancin ne na uban shi rinka bai yake bayyana akan shi satuddi lakal ayyamu ma kunta jahila yau da gobe ta ki wasa Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to za mu saurara anan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah